الله وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ya ce ina maka fatan alkhairi allah ji kan iyayenka ya sa aljanna makoma don allah malam ina so a bani shawara mace ce ta rubuto ta ce tana so a ba ta shawara ta ce wallahi malam mai gidana ne wallahi yake sukan buhari da muslim kuma sai yanzu ta kai da yana mini maganar ma a gabana a fili yana ta gaya mini illar su kullum bukhari da muslim ta ce ba na jin daɗi allah ya sani kuma gashi mai gidana ne babu damar na tanka masa shi nake so malam a bani shawara na farko dai sai dai mutum ya ce inna lillahi وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ki waita wannan a cikin gidanki ki taimai addu'a Allah shirye da shi mai gidanki ya kama hanyar halaka mai gidanki ya kama hanyar tabewa wallahi tallahi duk mutumin da yake sukan Bukhari da Muslim ba Bukhari da Muslim din yake suka ba hadisan Bukhari din da Muslim yake suka ai in ya soke su to kuma za a karɓi littafinsu ai ba za a karɓi littafinsu ba hadisan annabi yake soka ya fada cikin fitinar zamani sai ki masa addu'a uban 'ya'yanki ne Allah shirye da shi kuma ki daina saurararsa ki gaya masa ki ce masa wannan ra'ayinka ne fahimtarka ni kuma ina son Allah ina son manzon Allah ina son kuma waɗannan manya-manyan littattafai na addinin musulunci don su ne mafi girman littattafan addini na hadisi a duniya su ne na haka ba zan taɓa goyon bayan ka ba kuma ba zan taɓa gamsuwa da abin da za ka faɗa ba ina maka fatan Allah shiryar da kai kada Allah ya barka ka mutu akan wannan aƙida ki tai masa wannan ki haɗu da ke da 'ya'yan ko ku ta tofe shi da ƙulwallahu da falaki da nasi Allah ya da shi in kuma bai gane ba ya ci gaba ki daɗa turo wata tambayar akwai ta fatawar da zan bayar ba wannan ba insha Allah Allah ya ƙara mana lafiya da imani mai hukunci wanda yake sauraron waƙar yaban annabi Muhammadu manzon Allah in waƙa ce babu kiɗa wannan ba laifi jaiz ne amma ko waƙar manzon Allah ne aka sa kiɗa da cashiya a ciki to ta haramta yauwa amma waƙe haka ba ba kiɗa a ciki wannan ya halatta kai ma za ka iya yi wancan ma ja'iz ne amma ko ta manzan Allah ne inda sun saka jita da piano a ciki to ta haramta yawwa kamar mutum ya dauko qur'ani ne yana karanta ya sa jita da piano a ya ciki Allah ya sauke wannan yace da Allah yana son bayani akan Luqman shin annabi ne insha Allah sati mai zuwa shin karatun za mu yi bayani ba mu zo kan wannan ba muna kan hanya insha Allah shi ma ya ce mai hukuncin sauraron yabon manzan Allah da ake da kada-kada da wake-wake wanda irin su mishari suke yi da wasu malamai na duniya shahararru suke yi ba kiɗa a ciki wannan duk ya halatta mutum ya ji jayis ne mubah ne Allah gane da amma in dai an sa kiɗa kam a ciki zance ya ƙare wannan ce akwai wani abokin aikin mu yana da kamfani da ake yin printing da designing a zoo shekaran jiya aka shiga kamfanin aka yi masa sata kuma aka kunna wa wajen wuta kuma malam akwai injina masu tsada malam muna bukata a yi mana addu'a Allah ya mayar musu da alkhairi ya Allah ya mayar wannan ba Allah da alkhairi Allah kuma ya tona asirin masu wannan ɗabi'a mummuna ya ba da ɗari biyar sadaka wa masallaci Allah ya saka masa da alkhairi haka ake yi yanzu ai ana cikin fitina malam ana cikin fitina ana cikin fitina mutane ne har yanzu ba su farga ba babban abin da zamu yi wace wallahi istighfari ah akwai bala'in da ya wuce yanzu a ji a tarar da musulmi suna sallah a masallaci da asubahi a rufe masallaci a yi ta ɗirka musu bindiga a kunka musu wuta sannan a kwashi wajen mutum barkace a tafi da su daji kuma duk waɗanda suke wannan 'yan uwansu ne masu sallah akwai bala'in da ya wuce wannan akwai rashin imanin da ya wuce wannan kuma ƙasa wai akwai hukuma akwai jami'ai akwai gwamnati ana wannan ai ba a nemi zaman lafiya a ƙasar nan ba ba a shirya kare mutuncin talaka ba ya rage ga shi talakan ya ƙara tunani ya tsaya ya san me yake yi Allah ya kare mu da bala'i Allah ya zaunar da mu lafiya wanda suka mutu Allah ya ji kansu wuta ka bunka mutum wuta a masallaci ka rufe ka tsare kofa da bindiga duk wanda ya zo ka harbe shi a duniya a tarihi wannan a ina aka taɓa wannan abu wannan ya ce wai gaskiya ne da ake cewa daga cikin bayi akwai wanda idan ya uzura wa al'umma in ya mutu a ta ƙasa da dabbobi suna murna da farin ciki da mutuwarsa kwarai kuwa kwarai da gaske yana cikin asar da maganganun malamai duk mutumin banza mabarnaci idan ya mutu mun karanta ma a nan a baya a karatunmu da baya hatta dabbobi da ciyawa da bayan allah da kwarai murna suke da mutuwarsa saboda bala'in sharrin da yake yada al'umma yace ina roƙon addu'arka da ta yan uwa akan harkar kasuwa ta ta tsaya cak Allah ya kawo kasuwar mai albarka Allah ya kare ya ba da ɗari biyu sadaka Allah ya daga maka kasuwarka ya daga mu gaba ɗaya taimake mu wannan ya ce assalamu alaikum da fatan malam Allah ya baka lafiya da nisan mana mai albarka Allah ya ji dan iyaye cikin hajiya amin ya ce muna da limami ne amma yana zuwa wajen bokaye ya halatta mu bi sallah a a a a a a a a ta in za ku iya canja shi ku canja shi in bai zai canja ku bar mai masallacinsa kai dai da ka fahimta ka tabbatar yana limanci kuma yana zuwa gidan boka kai a karan kanka hujja ta kafa a kanka wanda bai sani ban ka sanar da shi ya yadda da kai ya daina bin sa bai halatta abin shi ba to ai manzo Allah ne faɗa cewa man ataka hinan aw arrafan tusaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin a wata riwaya lam tuqbal lahu salatun 40 layla duk wanda ya je gurin boka ya gaskata boka ya kafirta ba ya kafirce wa da qur'ani duk mai zuwa wajen boka ya kafirce qur'ani a wata riwayar aka ce sallarsa ta kwana arba'in ba za a karba ba to shine liman din kama gaba daya tab ina ai bai macancan ya zama liman ba ku cire shi kawai kuma ya halatta kai kamfen sosai a cire shi dan mufsiri ne mabarnaci ne uzuri ɗaya da za mu iya masa kai mai wa'azi ka zauna da shi in wuta ne shi in gaushi ne shi je ka rutsa shi ka ce wane kana jan musalla ka sani amanar sallar mu tana bayan ka kuma mun san kana zuwa gidan wani wani ko boka ne ka daina zuwa wallahi in baka daina ba za mu fallasa ka a tsakiyar masallaci zan tashi ne inna alhamdulillah wata rana in ci ga halinka amma ka ga dun asirin ka a rufe ka daina yi in ci gaba da bin ka sallah kuma ka tuba in baka daina ba na rantse da Allah sai mun cire ka kar kai mai wani abu koyi a fili yura ce ka zai yi in ya taba ka ka taba shi Allah kiyaye wannan kaga ai sun shiga masifa limamin unguwa ya zama yana zuwa gudan boka za a iya ramuwar azumin kafara na rantsuwa a rarrabe ya halatta idan an yi sujada tafin kafa haɗe su ake kubu da haɗe su ake haka yake a aikace a riwaya Allah mai da malam gida lafiya shi ma ga yar ɗari biyar sa ya bayar sadaka wa masallaci Allah saka da alkhairi kaɗan wato garin nan ya ƙone da wuta wallahi da fa yin sadakan nan na masallaci dubu ɗaya dubu biyu ake barwa ni abin lalacewa ta kai da 20 naira wallahi wallahi tallahi ba da inna lillahi wa inna amma ba laifin ku bane na sani ba laifin ku bane yanayi ne karin ya dawo wani limami ya ce aka ce a yi addu'a bisa bilila ya ce saboda halin da ake ciki a ƙasar na ya ce ba ɗan nan mu ai mun fi kasarin halin da ƙasar da take ciki aka ce liman taya ya ce daga akwatunan masallacinmu muke ganewa sun daina sa taimakon babu da ƙarfin imani amma ba abin da za su bayar Allah kiyaye. Wannan yace shi direba ne na babbar mota. ya ce a hanyar tafiyarsa ta zuwa lagos sai wasu direbobin karamar mota suka zo suka daki bayan motarsa suka mutu amma amma ina tsoro a kama ni menene guduwaye ne ko mene malar guduwaye ko to Allah sa abin da kama da haka ne shi ma ga yaddarin sai da ya kawo koyaddiya direban tirela ka ba da sadakar naira ɗari kuma wannan barnar da kai a ɗari za a ba ka amsa a nan zance mafi inganci duk da akwai sabanin malamai akan irin wannan nau'i amma babu lokaci kana tsaye ko kana kan ka'ida kana tafiya wani zo buge ka ya mutu kamar ya buge motar ka ta baya ma ba ta gaba ba kaga ta gaba akwai wani abu za a iya ɗaukan wani tawili amma ta baya haka kawai ya tago ya buge ka to kaga wannan shi ya kashe kansa ai ko ba ka bane to amma shi din ina jin tsoron ba da fatawa irin wannan ba mamaki yana cikin binsa ya je taka birki ya dake shi kaga bai bayani ba mamaki yana tafiya ne motarsa babu danja zai yiwu cikin dare wani mai karamar mota ba danja ya zo idake shi ba mamaki kaga kashe shi kai ba mamaki watakila ya je ya tsaya a wurin da ba a tsayawa ba mamaki ya saka trafiketo a gurin da bai kamata ya saka ba ya dawo ba lokacin da ya kamata ya dawo ba ko ya fita ya dawo kaga duk bai yi bayani a takardar ba yana ba da shawara yan almajirin mu ne yana zuwa karatun ne ya zo mu yi gaba da gaba da shi ya yi bayanin yadda abin da ya faru kafin ba da fata wannan dan gaskiya akwai matsaloli da yawa wato ka'ida shi da kake gani accident na mutuwar mutane a mota da kafara din nan dole sai an zo an zauna da mutum an yi bayani ƙa'idojin tuki komai ya yi daidai kafin ka tsallakar da mutum daga kafaran Allah kiyaye kuma yanzu Allah na tuba haka kawai direba kurin ya tafi ya buga ma ya mutu dole akwai wani sababi to ba mamaki kuma wataƙila shi wanda ya mutum shi ne ya laifi ya taho da gudu zai shiga obatakin ya ga da mota ya dawo kuma ya buga ba ko ya shiga karkashin su shi kuma ya taka shi abubuwan da masu manya-manyan mota suke a ƙasar nan fa wani babi ne mai zaman kansa sai dai Allah ya shirya kawai labarin bayi da daɗi to Allah ya ƙara mana tsoron Allah ka samu lokaci ka zo ka yi bayani kafin ba da amsa saboda wannan fatawar tana shiga duniya da yawa kan da zo na baka amsa akan abin da yake ba haka yake ba wannan yace ina neman addu'ar ka da ɗayan sauran yan uwa na wannan majalisi da a taya ni da addu'a Allah ya sa result ɗina ya fito mai kyau ya ce ya yi jarabawa yana buƙatar Allah ba shi sa Allah ba shi sa da yar ashirin ɗinsa Allah ya sa albarka Allah ya karɓi ashirin ɗin da ka ba da sadaka a masallaci wanda ya ce Allah ya tsare gabanka da bayanka amin ya ce Allah ya ɗan mahaifa ya ba da abin da ake nema na alkhairi duniya da lahira amin Allah karba ya ce na buƙatar addu'arka daga yan uwa na wannan majalisi mai albarka akan wani abu da nake nema ya ce za mu yi jarabawa a kwanakin nan insha Allah muna neman Allah ya ba mu sa'a ya Allah ka datar da wannan bawa naka Allah ka taimake shi shi ma ya ba da ɗari uku Allah ya saka da alkhairi ba mamaki shi ne canjin da ya sauran ma'ajihunsa malam Allah ya kare ka daga shirin makiya na fili da na ɓoye amin ɗan uwa Allah idan muna fama da su kam sai da yi addu'a yace ina neman addu'arka da ta yan uwa abokanan wannan majalisi yace ina fama da matsalar gidan haya amma Allah ya bani fili na fara gini a yi min addu'a malam Allah ya gina min na bar haya Allah Allah ya gina maka Allah ya gina mana ya Allah duk wanda yake cikin gidan haya Allah ka fitar da shi ka bashi nasa ga shi ma ɗan ɗari biyar sa sadaka fi sabilillah wa masallaci wannan yace Allah ƙara maka lafiya da nisan kwana ana buƙatar addu'ar ka da ɗan uwa yace ya karɓo kaya yana sayarwa amma fa duk shekara sai bashi mai yawa ya hau kansa shine wani dan uwa ya nema masa wani shago domin a ɗauke shi aiki amma kullum aka yi wa mai shagon magana sai ya ce zai yi magana wajen wata ɗaya kenan har yanzu ya ba labari shi ma ga ɗari biya turo ai mai addu'a jarinsa da ya karye da bashin da ya ɗebo Allah ya biya masa sannan duk lokacin da mai shago da kansa ya yi stepping back ya yi stepping down ya dawo yana neman yaron shago a shagon wani kuma hakan ma iya ta jira wata guda ba neme shi ba aikaka an shiga kuwa ya cancanta a yi masa addu'a Allah ba shi mafita mun fatan mu ma shagon naka Allah ya dawo da kai ka ci gaba da yi kuma Allah ya rufa mana asiri kullum abin da zan rufe muku da shi yan uwana duk lokacin da ka samu dama za ka yi addu'a duk lokacin da ka samu dama za ka yi addu'a ko lokaci ko yanayi ko aure to kai tsananta addu'a bayan ka roƙi aljanna ka nemi Allah ya rufa maka asiri a wannan duniya wallahi idan Allah ya ɗora maka wata masifar malam kai labarin bai da daɗi yanzu wannan fa bai gaya maka adadin matansa nawa ba bai gaya maka 'ya'yansa nawa ba mutumin da yake da shago a kasuwa ya rufe shagon bashi ya zo yana neman ya zama yaron shago a shagon wani wata guda yana zaman jira ba mamaki bincikensa ake yi ba mamaki ana cawayya aka mai ba mamaki an kai labarinsa ne an ce kaza ba daɗi zama ba sana'a ba daɗi musamman ga mai iyali wanda bai da kowa bai da kowa wannan ko numfashi ya yi zage-zage ya san yadda zai ci ya sha amma mai mata da 'ya'ya bai da abin da zai ci bai da abin da zai sha akwai abin tausayi da gare kuma ba wani abu ya jawo mana ba wato irin yadda aka talautar da mutane a ƙasar nan tsarin ne bai yi ba daga mutane malam kamar daga kabari suka fito ga ƙasar noma amma ba za a iya noma ba ga ruwa yana ambaliya yana kashe mutane ba amfanuwa da shi ga arziki ga kasuwanni ga kaza kaza amma ba ka da yadda za ka yi ka samu arzikin masu ƙarfi a ƙasar su suke cin muryarsu talaka shi ke mutuwa ɗan tsakiya ɗan hasbunallahu wani imal wakili amma najeriya Allah ya mana abubuwa da yawa da za mu iya rayuwa ko mu mai aikin gwamnati ba. To amma tsarin ne ga mutane malam yadda ka san daga daji suka fito ba. A firgice, a yunwace, a talauce, sistem ɗin bai yi ba yana buƙatar a gyara. Ka duba in ka kono ko a hoto aka nuno maka ƙasan turawa, a hoto. a hoto aka nuno maka kasan turawa a hoto sai ka yi sha'awar kasarsu amma fa ba ƙur'ani ba hadisi tsabar sun ƙware da rayuwar kuma suna ƙoƙari su kamanta adalci wani ɗalibi na ya kamun ziyara daga ƙasar faransa na gan shi da yara da jarirai da yaya a hannu ya ce ai malam duk faransa nan da kake ji ana zaginta ana kaza ya ce kuma ka gan su duk wanda ya je ƙasar ya haihu albashi ake biya ka ɗanka jariri albashi kai albashi mai shayarwa albashi iya yawan ‘ya'yanka iya yawan kuɗinka a gwamnati na ce yanzu su ba sa ganewa ya ce wallahi haka suke ɗaninsu ne suka ce jariri da yawa ƙasashen turawa na ana ba ko amerika ingila ɗin nan duka in dai kana da takarda yaranka da salarinsa akwai kuɗin asibitinsa wani ɗalibi na yake gaya mini ya ce shi ma ya zauna ne a ingila ya zauna a ingila ya je karatu ya fici ya je ya ce waya ya buga wa wani asibiti cewa ɗansa bai da lafiya zai zo a duba shi aka yi bukin aka yi komai ya ce can ma sai ga kawai kamar yaron ma ko shagwaba ne ko ya warke komai kawai sai bai je ba ya ce wallahi lokacin yana haurawa kawai sai ji ne a kofar gida wayo wayo wayo wayo ya leka ya ce me ya faru yau a gidan nan kawai sai ga su da yan sanda da bindigogi sun taho ana bin lambar gidansa da ɗakinsa da telefon ɗin da ya yi aka kwankwasa ya bude aka ce why is the child ina yaron ba ka ce za ka ga likita ba yaro ba da lafiya ba yana rawar jiki ya ce ya ji sauki suka ce come on yana nan mutumin wallahi ya ce na yi mamaki ya ce suka ɗauki yaron suka ce in ka sake zuwa yaro ba da lafiya ba ka kawo shi asibiti aka duba shi ba sai an ɗaure ka kuma sai an ci tararka aka kai yaro aka yi mai treatment aka mai komai aka dawo mai da shi wallahi in ka ga ka wulakanta ka sai turai din nan wallahi al'azimu malam baka da takarda ne waɗannan mutanen fa su ne fa wai ake cewa sun ce ayi demokradiya ayi yanzu waɗannan mutanen demokradiya suke mana ba haka suke mana ba wani ɗalibi na yake gaya mu mota ce fa ya saya mota ya aka yi aka yi yana wani ne yana da bas kawai ya je buga masa yana zuwa ya mai da ita kamfanin sabuwar ta aka bashi sabuwa kar aka ce ajiye ta kawai ta gama wallahi kana mamaki ko shi yasa yan Najeriya suke ta hijira suna gudu suna tafiya waɗancan ƙasashen da ido na na gani ba wai turai ba a nan Misira Egypt wata rana na zo wuce a wani babban masallaci naga wata ma'aikata sai naga tsofaffi dattawa masu furfura da maza da mata suna bin wani layi wani ana tura shi wani ana ce me ake anan sai yaron da yake ɗalibi muna tare ce a malam ai a garin nan duk wani dattijo mai shekara kaza ai yana zuwa ya kai takardarsa ta ɗan ƙasa ai masa rijista ana bashi albashi ana bashi abinci ko ya taɓa aikin gwamnati ko bai taɓa ba wallahi wannan da ido a nan misra ba wallahi ina muku rantsuwa a nan masar wata tsohuwa wata dattijuwa na je gidanta mu gaisa da ita ita kuma asali yatta ce muke da alaka da ita anan ta zo aure haka ɗalibar mu ta ce dan Allah mallam ka gaida mama na ubanta ya mutu na je ta sauke ni a gidanta na je muka wannan na ce ke ya ake ke rayuwa anan ta ce a'a ai mu anan a kasar Misira duk macen da mijinta ya mutu to tana da albashi a gwamnati duk watan duniya gwamnati za ta rinka bata albashi tana rike kanta ba za ta yi zaman banza ba za a biya ta kuɗin haya asibitin ta kyauta transport da wai ana ba ta kuɗi wallahi akwai wani shi ma a america shi ma haka ya gaya mini ya ce wallahi a america wallahi idan kana da kati kana ɗan ƙasa ba ka zama da yunwa waɗannan su ne arnan da fa ake cewa suna zalunci suna kaza waɗannan ƙasashen ya ce in kana da kati na ɗan ƙasa zuwa za ka yi akwai kuɗaɗe da ake sawa ba za a ba kuɗi ba amma za a zaba maka kuɗi a kati duk wani supermarket da ka sani za ka je ka miƙa ka ɗebi kayan abinci da ishe ka na wata guda wannan fa su ne america su ne ingila su ne faransa su ne kaza su ne kaza ɗin ka kwatanta mulkin da suke yi wa suke kula da aikin ɗan adam yadda mu kuma muke yi adam ba dole a ta mutuwa ba kuma duk sun san wannan duk fa suna da gidaje a can matansu ba duk a can suke haihuwa ba ka kwatanta mu da nan wani ya ce ai daga cikin babbar jarrabawa da Allah zai maka ka roƙi Allah ya kare ka shine ya sa ka zama ɗan Najeriya in ji wani fa ba in ji ne ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya rufa asiri Allah ya mana afuwa kenan mu musuluncin a baki ne a nan amma aikace kuma can kasashen turawa suke aikata musulunci duk da ba sa sallah ba sa azumi in nai ta baka labari bari in wani ɗalibi na wata yanzu daga ingila ko amerika zan kawo shi ne ya zo ya zauna ya gaya muku yadda suke rayuwa ku sha mamaki ni da ba dan ba dan ba wai wallahi zan samu biza ai sai ta tada wallahi ku ne za ku hana ni tafiya da sai in tafi can in je in saka tanwala da waɗannan yan ƙananan yaran da suka zama mana ƙarfin kama ya za mu yi shi Allah ya mana afuwarsa Allah ka kai mu ƙasar Saudiya mu ci mu sha mu more mu kasance kusa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi